إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna ladi na gai bakwai ne ko shidda shidda ga wata na rabi'u thani hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da takwas ga watan tara dubu biyu da ishirin da biyar Allah mana mafaka masu jinmu da sauraron mu ta hanyar facebook kenan bangaren amfani masu kiran jin ta amfani zasu iya kira mu a lamba kamar haka lamba ta airtel lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan da farko airtel 96 99 01 62 ta move 94 32 50 42 Allah mana mafaka ta hanyar masu kallon mu da sauraron mu ta hanyar facebook za su iya kiran mu ko samun mu kai kallon mu kai tsaye a page kita ko a lamba kasa muryar sunna da magaram ko kasa karatu and direct ko kasa hassan ibrahim algurawi Allah mana mawafaka mama masu ta hanyar facebook su za su iya ne tambaya a lokacin da muke cikin shirin ne ganin bayan shiri mu budewa kenan ya ana cikin shirin ne muna fatar yan uwa assalamu alaikum na'am wa alaikum salam wa rahmatullah barka da barka da barka da barka na'am daga amalan muna tambaya bismillah alisa na sani a musulmamu a liman ne gare mu kuma sai ya bakin zalibi da laikan kullum yake tsayawa to
kuma muna da karfin ne mutum da cikin da yadda da kuma a kawai da bamu da wani masallaci ban da shi eh yawwa shi kai ne kuma zalim wallahi kuma kawai bakin zalibi ne ke tsayawa kuma bakin masallaci ne kamar gado ne dole an wannan ya mutu ba da yake ne ake nadawa to shi ne ba za su tafi ya ne sallama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ka share radio ka share radio kusan ka alhamdulillah barka alhamdulillah amin don ku ni a rana da suke so yanzu kamar in ana cikin sallah ana gani da mamu da imam eh to imam sai ya taso ya ciro goshin shi daga ƙasa eh amma waɗansu nasu yana nan har yanzu har sai zuban ya fi ya ware karatu ya da su suka su eh sai kan bayani da wannan gangan larabar a hawa da ya kai mata to insha Allah eh to Allah okay.
ta gaba na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum eh magana assalamu alaikum Alaikum salam, al'akasla.
la la Wani yanzu kamar mutum da yake cikin gidan haya, eh yanzu kuma aka yi wannan rusaukin Eh.
ya tsaki ce ya faɗi eh to da aka ɗauki sura irin emirin na in aka ba da akwai naka ne kai da kake cikin gidan ko na mai ubangijin gidan a bai gidanka ne za a baka a wannan ma ba tambaya a shi ba gidanka ba kai kai ba Ha, ha, ha. wannan tambaya a hili zai a wannan ba- nan mai gida ne ba tun ba gidanka ba ne ba inda abinci ne aka bada wannan naka ne
in abinci ne naka ne yawa amma amma abin sha gini siminti kayan aiki wannan nan mai gida ne
na'am Eh, assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamu alaikum. Malam ina kwana.
la la alhamdulillah
Masha Allah. Malam ni tambaya ta ita ce kamar lokacin sallar juma'a ka zo baka samu rukuki na fa- sujada ta fara ba kuma ka zo ga ta biyu an yi rukuki a ta biyun ma. To, Eh.
to malaman da kai sujada ka samu a ta biyun ma. To yanzu idan aka sallame ka tashi raka nawa ce zaka kawo kai raka hudu zaka yi ko kuma raka biyu ce zaka yi.
to na gane tahiya kenan dai samun tahiya kullum a juma ka ka samu tahiya guda ka samu kullum zama kullum Kawai zaman tahiya ne ka samu aka yi sujada da kai baka samu rukuki.
na gane shikenan Eh,
na'am dan wa takaice mai magana ta tahiya bakin salihina to bakin salihin dan wa biyu ba tashahhud ta wannan tashahhud annabi ta- abin musuda ce wajibi ce farilla ce dan haka duk wanda bai da tahiya bai da sallah da gangama kabar tahiya dan haka abin da yake wajibi kanku ku zamana ku janyo hankali liman ya gane ko kuwa ku ta yin za ku yi sallah ku ko da cin gida ne na wani gida je ku gogaje jami'in sallah ku kuna ba tahiya bakin sa ba tai ba ba ya tahiya ba assalamu alaikum assalamu alaikum
malam ina kwana la la alhamdulillah
tambaya ce gare to bismillah
wai kamar kuɗin aiki da in ka yi saura na mutu kake ragiya kana ajiya to sai na ajiye da na tara kuɗin sai na ba mu wanda na yi tambaya mutane su ke siya wai in na ta halaka ina ne ba sai na ba shi domin ka tsoro ne na duka Allah ya tambaye ni wai na sun na ta halaka ko kuma yaya
to ka maki insha Allah eh an wa muna magana shi tahiya sunanta a sunna at-tashahhud التهيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله صالحين bakin gaga baka ce ma hanzu ba a cikin hanzu a cikin babu tashahud tukun ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mutaka ba ta- ashhadu an- ba tahiyya ba ta yaba kurin sunan ta ma ya ya dauko ne ma daga tashahud kin haka ne wannan kurin ku je ku zamana ku ajje liman a gaba kuma yi nasiha tsakani ga Allah gyara sallah dan ne annabi ya ce ku sallah kamar da nake yi. dan haka idan bai yi ya kiyarawa ku yi ku san dare muku Mm. sai eh assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wannan an tashi lafiya la lau
wannan wannan daga asir fajar kashe nawa ya kamata mu tashi
rakatul fajar
ai to shikenan an wa rakatul fajar ana yin ta a yanzu bayan kullun alfajar kullun rakatul fajar ba a yin ta ya bayan lokacin sallah shiga he bayan kiran sallar karshe kina yanzu misali a ce bayan karfe biyar da kwata za a yi ta ma kina he bayan kiran sallar karshe ba ita ba yin ta kafin keto alfajar he alfajar ta keto ake yin ta yanzu misali daga bayan biyar da kwata da abin da kada ke a gaba tukun za a yi ta sai mai magana muna magana yan uwa akan sai mai magana akan juma'a ya zo kuma ya samu tahiya a ta biyu mai cewa mutum ne yake bin liman amma sai liman ya dago daga sujada amma kaga wasu sun jima a cikin sujada ba su taso ba to wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi iya cewa innama ju'ila al-imam liyutamma bi alƙashin wannan duk abin da liman yayi bai dacewa ka ci gaba da adda mustahabi ce ka bar wajibi bin liman wannan iya cikin laifi da ake kawo ma ko an za abin yayawa mutum sai liman ya tashi yana iya ta'adda a dole ka tashi ka bi liman wannan addu'a mustahabi ce in kana so ka- in ka san addu'o'inka ka tsaya na nafila ka yi dogon addu'o'inka in kuma liman kin ne misali bai ba nutsuwa na kuma ka sake ka san da kai amma dai bai dacewa mu- mamu ya ga jimawa ha a gano ya jima bayan tashi liman duk da an san dama liman ya tashi ki- mamu zai tashi to amma abin ha a gano cewa ka jima an tashi kana kana sujada bai dacewa ya saba ma sunna Hmm. sai mai magana akan shi tahiya ya isko a ran juma'a bai samu raka'a kowace ba amma ya samu tahiya to wannan akwai ruwa ta bin mas'ud wanda ya samu kasa da raka'a guda a juma'a kurin zai ci gaba ba tare ba da ya sallama sallar kai tsaye to mutakama ta koma sallar azhur kurin zai kawo sallar raka a hudu ta azhur ba tare ba da ya cire sallah zai sallah kamar ta azhur kurin wannan shine amma inda samu gudu raka da ya samu sai ci ko ta biyu kurin fatiha da sura a bayyane Allahu alam sai baiwa Allah mai cewa ta rage kayan miji kudin saye-saye an wa'ar wani abu ne iya buƙatar tsaya a yi bayani mace da miji babu wani ɓoyo ba wani munahuci akwai da yawa wanda suna ba mace kuɗi sun san sare wannan kuɗin sun huce abin da ake na saye-saye to amma akwai wanda shi iyawa da ke bige-bige ne yake yi famar da yake a samo baka ta hau famar da yake bakin iyaga bakin abin da zai yi ne to kin ga irin wannan abin da ya ga mata ke gaya mai gidanki ba wani matsala mai gida ni abin da kake bani wani lokaci wani abin yakan huce gona yakan huce ka'ida akwai abin da mun an huce an san huce da mu abinci to amma akwai abin da iyawa iya haka iya baka bane ba sai ki tambaye shi mai gida ina in wasu bukatu na daban da sauran kudin sai sai kin ga shike yace miki ba matsala kin ga masha Allah an kuma ce a aje makana kin ga ki aje in kina bukatar gidan ki ga mu sai baki illa anan akwai matsala ta mata da yawa mata ba sa gano da wata matsala za ka ga mutane a yau gidajen masu abinci mutum mai hali ne ya mallaki miliyaka yana iya sa awa ko tuwo ba shi sai mai ga gidan tuwo na masu tuwo duk masu hali ne a ciki me yasa tuwon mai tuwo na gidansu me yasa ya yi hannun gidansu ya hannun gidansu me yake kaka nan mahi yawa mata haka ba kuɗin siyasi maimakon ta yi siyasi rigijib wanda kayan miya da kayan miya za su yi daɗi he ta rage don ta yi adashe ko ta yi asusu he ta rage abin da ya kamata ta sa a miyan man ta rage kayan sayan kayan yajin ta rage kayan lugin ta rage kun dai a yi maka bololo a maka miya gatanin gatanin dai kakinin miya ba ta da gu ba ta ɗanɗano mai daɗi irin gidan tuwo kai mata ba suna wa kansu illa ne da yawa mata akwai masu haka nan wallahi za su rage kuɗin saye saye don su yi miya su dai ga tana ai maka dai baka ce ba maka ba amma ta sa kuɗin asusu ta biya adashe ko ta wani bikinta to kin ga wannan ku yake cutarwa mata kin cutar da mijinki muna wuce kuma gashi laihi a wajen Allah don haka muna wuce ba kenan tsakani ga Allah ko da ya ce miki ki ɗauki sauran ki ji tsoron Allah ki zuba kuɗin saye saye yanda abinci zai rigiji daidai da an san wannan miya ta yi takwan saura naki ne amma ki rage ki matse ki mamsu biya bololo kin ga dan ki adashi kin ga akwai matsala akwai cin haƙin da ba naki ba gaskiya magana a gyara kuran Allah ta muke na'am wai shi ta yi matar shi ce ta ce mai wani in ya fita waje in ya ci wani abinci haka mai daɗi to ba ta yaye ne ba a cikin haƙin ka ne amma in ya ci abu mara daɗi shi ke ne ya ta yaye ne wancan abin haka ne
assalamu alaikum na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bana jiwa. A takaice wannan dan fasa bugu da ku iya tambayar cewa mace ce take cewa mijinta idan ka huta ka ci abinci mai daɗi bin yahe maka ba. Amma amar daɗi na yahe maka. Sun gwani a matsala ce ba ke ke doka ba biki haramta biki halittawa. A takaice abin da yake laihi ka bar ta ba abincin kwarai baka ba ta kayan kai ka shiga runwa ka ci abu mai daɗi kai ka ba ta mara daɗi shine bai dace ba wannan ko ko ba ta faɗi ba laihi ne to amma ai yakan yi ki a gida bar miki naki can ya gina abin da ke so ya ce kai ci annabi sallallahu alaihi wasallam ba anguwa ke zo ba har iya jin yunwa ma a je a musu mishi su ci ya ce ya kawo su Aisha sun sauran matan shi ba maganar iyayewa ya bar miki naki ko ba bar miki ba ya samu wata occasion a nuri ya samu dama ya samu liyafa ka sha kanka ka sha liyafaka da kyau ita kuma ka bata daidai karinka amma ka ɓoye ne ka matse ka hana su ne ka je ka ce miki shin lahi da haka wannan kenan ko ta ko ka ta yayi doka zan halaka tana zaman kanta kurin halaka ne ka ci abincinka inda ka samu balle ka samu ta dama babu iyawa ba gidanka baka mahallin ya ce ka ka mata a amma lahin kurin ka ki kawo mata kai ka ce mai kyau shine amma ta ce wai wadda ke samu in ce mai in ce mai daɗi ta in ce mara kyau ta yi mishi mai daɗi ne ya ce ta yi mishi ba kai ba alwa assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
malam tambayar ta ce ba fahimce ta ba to
wai kamar wallahi ina yin abincin kirki kawai in na samu ne kadago ilbi abin da na ajiye shine kuma da na tara da kafiyar sai na ɗauka na bashi na ce mishi gashi shine muna zance a kama a cikin gidansa ana zance mata suna yin ko na tuni ko bai iya ba irin wannan abu sai suka ce mini yau shi zaki tara kuɗin namiji ki bashi to ai ɗauka ki bashi ai bukatun ke ni kuma shine ni Inda- ka Allah ya kama ni ne baki shi yasa ne haka inda kina ji na kin lura na baki amsa na ce miki ki gaya mishi Ki- in kina haka haka ki gaya wa mai gida ina sauran kuɗi in kashe ko ka in kashe shine abu da ahili ne in yace ba matsala shikenan ya sarai ina ajiye wai ya Mm, saka ya to- ba da biya ya sani ban na kashe ya ajiye ya ne yo wai kin ce mishi zaki iya kashewa ko- ko kuwa kin ce zaki aje mishi ne
a'a wai in na ajiye kin ma radda ya bani kaɗan da yau da gobe shi yasa radda ya bani kaɗan shi ya ɗauko ƙara haka ne to kuma kuɗin da ya tare biya sai na ɗauka na bashi shine kuma ake da na da mutane suke saya wai ba a yin haka nan wai in ka tara kashe ya kashe ni ko tsakanina da Allah bai yi ba irin wannan abin shine tambaya ta Magi- na baki amsa
a na baki amsa ruwa na ce miki a haka kin ba laihi ba ne ba ki ki bashin amma wai magana in ki kashe ki bashi ba shi ne wani dole ya sani tana ce kina bashi kenan ki ajiye miki kenan amma in zaki bukata ki daban wannan shi ne zai halitta miki ko ce bai halitta miki ba amma abinci yana mai kyau kin taimaka mijin kin aje watan ki bukata inda inda bukatar gida ce aka aje ko ba ga mace ba ba lai bane ba inda bukatar gida za a yi ko ba ga mace inda bukatar gida za a yi ba ga mace ba aka yi ba laifi bane ba amma zaki ta bukatar ki daban wanda ba ta gida ba wannan shine ya kamata a baki uzini ko ya ce a na'am na'am kenan eh ina ga wannan shine sai dai a takaice mun uwa kullum muna maganar tsakanin mace da miji wani abin da yawa akwai dama an san da yawa mata sukan samu alheri a gidan miji ta hanyar wani abu mai dama mai gidan ya san da haka nan mana cewa ko wani dama kokari ne yake fama ce yake kawo a yi daidai a dan dora to amma irin wannan kenan mace ba wani matsala A- ko- mutum ba kowa halin shi daban akwai wanda bai bukata ta ɗauka in kina da bukata ki daban ta rayuwa ga yamin biki ne wani sabga ce wani zaka siya ita ga yamin zai baki ki je ki kin ga anan ba wata bukata ki boye wani abu daban amma ya san abin da yake baki da yawa na cewa akwai masu wani halin sun san dama abin suke ba mace ya huce maganar kayan kayan ceho ne ila kun da siya da nawa mata kadda wannan dama da maza suke ba ku sau kuɗin saye saye mai yawa don ku yi bukatar ku daban ku kuma ya sa ku matse saye sayan ku ƙi yin miya kwarai don ku yi biki ko adashi wannan shine bai dace ba na fata an gane a ga wani takarda na'am wai ce wai kamar wani lokaci wajen zana'iza Eh, ya gani lokacin da za a yi ma mamaci addu'a wasu in suka tashi za su yi addu'a sai su kalli gabas wasu ko su ke kallon mamacin wata wani ne ne mafi inganci eh akwai mas'alar eh, masu ganin in za a yi addu'a kan kabari bayan an kare binnewa a kalla kamar albani cikin cikin akan mutane ya kama magana a kalla alƙibla amma kamar na usaimin haka bin bas sun kawo dalilai cewa babu nasi karara da ya kawo akan kabari sahabbai suna kallon kibla kamar sallah amma shi abin da ke albani da magana muhimmancin addu'a kallon kibla wannan shi ne magana addu'a kallon kibla amma ba a ce sahabbai ba a samu wata ruwaya ba kun yi albani bai ka ba ruwaya da ce annabi sallallahu alaihi wasallam an kare bin mamaci suna suna kallon kibla kamar su su yi sawun sallah su kallon kibla ce babu wannan ruwaya haka nan fa'inta ce ta albani rahimahullah ya kawo a kallon kibla amma ba sharadi bane ba ce sahabbai suna zama suna tsayewa kewayen kabari haul haul kabar wannan bayanin Usaimin da Dubin Baz wannan gaskiya yana ga akwai dalili tunda can ba dalilin da ya kawo na cewa an haka binne annabi iya- iya kallon kibla ko da sahabbai amma haka kashe addu'a ga kabari ko akwai wuri kaga kibla ta kallon kibla to amma yanzu da mutane da yawa kamar sahun sallah ya kun kalla ya kamar ya kuma kamar sahun sallah kenan da shi kuma an ce suna tsayawa ne kewayen kabari Mm. assalamu alaikum kenan eh, inda dama kalla ma ma ba ba sharɗin kalla shi dai ana tsayawa kun kewayen haka suka tsaya haula kaba haka sabai suka tsaya babu nassin da ya kawo suna yin sahu irin sallah shine hujjar su Usaimin da bin Baz shi kuma Albani ya kawo magana akan ibla wannan ko abin sanan ne an san wata addu'a akwai san mustahabin addu'a akan ibla haka na kai ziyara amma haka kurin an binne a ce an sahun sallah shine babu shi a wa alaikum assalam wa rahmatullah barka alhamdulillah bismillah
Muna tambaya ne game da sallah.
eh
In ka ga zuwa raka a ƙarshe, eh kuma yana zaman tafiya ga yin sallama.
eh
In kai kabbara harama za ka ji su kana tsaye, in ka zauna za ka sake yin wata kabbara ne ko ta harama kaɗai ake sai a zauna.
kabbara harama za ka yi kuran
Sai a zauna.
sai ka zamana ba tunda ba- inda sujada ta kai ka sai ka kabbara ta sujada sai ka kabbara ta harama ko sai ka sai ka zamana kai ma assalamu alaikum assalamu alaikum Wa'alaikum salam salam suna layya.
lafiya alhamdulillah Sama masha Allah. Da Allah wala wani dan ƙarin da muke suka dan.
to Allah sana sani Kamar ni ne na cewa wadan kai wannan gidan jirin nan ban yarda da shi a a sama yaro kamar yadda nake da haka.
eh To kuma ya tace mun to ba ai rigakafi ne da ake shan maganin likita ba shi ma ba rigakafi ba ne ba. Da ai shi ma kamar rigakafi ne abin ya kama bayan duba da tsanani abin da zai zo da sauki shi ne ke so wai a ƙarin bayani da Allah kai.
to eh kana ji na ko a takaice mas'alar kiri duk da malamai da suke sabani kan salaya amma kiri a shar'ance babu wani sabani eh, shirka ce da Allah bai cikin sunna kuma saba gam Allah da wani ne ba a neman kariya a kiri a icce ko na ba a yi kuma mata kuna zama kamar jiki ne ko na sai ka tambaye ta ɗayan laraba ɗayan turawa da suke rayuwa amma akwai irin cedi musamman mai cedi ba mai lamai zaɓe suka cedi ɗaya laraba daga duniya daga ake muna nan wani abu- abubuwa a takaice akwai bambancin kiri da magani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama cewa ma babu wata cuta da Allah ya saka sama kasa Allah ya saka da maganinta wannan suna sanin bai sani bai sani ba annabi kuma ya ce tadawi abada da ku yi magani magani addawa medicament maganin scientific kama wanda za a gano maganin cu- cuta maganin isar maganin masara sai ta ta zagade ko ki sha saborodo ko a sha citta ko a sha tawarnuwa wannan magani ne shari'a ba ta hana shi ba a sha magani a gangan jiki amma maganar kariya daga wani sammu wani hau wani kaza wani tadi wani ayo wannan ba a yi da ici a gane kenan wannan magani mai da kama daban ne kaman ka sha ce maka wani cuta ko a ce a sha ta zargade maganin kaza ko a sha tahorunuwa wannan magani ne sunan shi magani bai matsayin na irin na na kiri kiri sha kai a ba sha kai ba a ba sha kai ba kawai wannan rata shi zai kare shi ne akwai bambancin ba ɗaya ba da ba da kiri mai da kama magani daban ne da abin spiritual na abin eh, kiri sauransu wani ba ɗaya ba ne ba ba ka gama magani da canhi irin wannan spiritual na kare hau ko neman arziki ko neman- ba a yi a cikin ice ice kurin magani ake da shi wani scientific ma za a gano maganin kaza ne wani ba laifi bane ba assalamu alaikum na'am na'am assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ina kwana.
lafiya lo alhamdulillah Nake malam tambaya ce da Allah ta yi.
na'am Eh, Malam yanzu a cikin ina cikin sallah.
eh In mutum ya yi Allah misali ya ce ya sami Allahu liman hamida so biyu ko kuma eh, wannan ko kuma kace Allahu akbar banta Allahu akbar da harama Allahu akbar ta cikin sunna ta cikin sallah kai so biyu. Yaya babu matsala cikin sallah babu ba ko babu kan babu ba wannan akan mantuwa ba na ba wani abu akan mantuwa musan akwai wanda yawa masu- masu rudin mantuwa suke abu su biyu wannan wannan shakka ce suke dawo ba wani ba wani sallaci tayi gaskiya magana ba wani kalce wani kabilan ba wani magana ba di akan kuskure eh so guda ba wani abu eh amin Allah taimake mu Wa kullum na'am assalamu alaikum wa alaikum salam kashe radio ki kashe radio ki kashe radio na'am
tambaya ta rike kamar wata da ba a yi eh to kamar inda ban ji da jariya ba kamar in kai raka'a guda kamar ce ka zamana mai karanta ka ci zakai ka ko mu ji da sai kai ka ko
an wurin raka'a ta farko ka zama kai tahiya sai ka tashi ka kawo sauran sal an kare ka sujada sai ka sujada ba da salam sai ka sujada guda biyu bayan sallama tun da kare a'a kamar ce wani ka zamana ne ne ba ka ci zakai ka ko guda ya in da yake kai tashi zaka ciko sauran tashi zaka ciko dole ka ciko dole ka ciko sauran kamar yawa to kuma kamar wurin inda kamar ce ka raka'a sai kai sallah sai ki tashi tashi za- tashi za a ciko
lafiya ne kaban ita sai ka akbar kotu sai ka ne an taba tashi ba ka bara tashi zaki ke ka bara ki tashi ki ci gaba ki ciko sauran sallar ki daga baki ba da salam eh kabarar da nake tsaya ba ka ba ki zo kamar sai ka bi da hannu ka ce Allah akbar kuma ka salat sai ta ba ka na ce miki zaki ta- ka bara kun ta tashi ba ta shiga sallah ba ta ka bara ki kun ta ta tashi kun ki tashi
eh shi da ta kawai kenan sai ka ce Allah akbar ba ki ba sai ka dauka hannuwa ba eh ba ka bara harama kun ci gaba sallah ce za ci gaba da ta kun eh ka bara kun ta tashi za a kun kawai sai ka ce
wanke ma na'am kenan mutum iya sallah ya sallama ce a sallah ta kare kurin tashi zai kabara tashi ce zai iya zabe ne kurin ita kabara sallah kurin ba sabon kabara karama assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
Malam barka da himma.
barka alhamdulillah
Kama da lamana da wani tambaya ne.
to bismillah Allah sana sani
To al'aura ta namiji daga ina suke farawa.
daga cibiyar zuwa gwiwa
Na'am.
assalamu alaikum
Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Tambaya ta wai kaman tsakawa ita ma dole ce da alwala ko ko haka nan ma ai.
dole sallar gawa sallah ce da arwalla
Ha?
dole hida arwalla sallah ce hida arwalla To ma to ma.
eh sallar gawa sallah ce duk sallah kuwa hida arwalla eh ba a sallar gawa babu arwalla Mm. assalamu alaikum na'am kashe radio
Ni tambayar da ta kashe radio na ga shi don in ƙara jin da kake ba kai maka jamin lokaci ke kina ta abu tambaya ce kuɗi tambaya ce kurin kake bata kina ji abun ne Ni kamar wajen kuɗi ne mai gida na da ke ba da dama da yawa ne. Ba da sai mutum shi yawa a rage a kan rage sai da abala. Sai a rage ba dama sai ki zo. Ya kan ai da yake ba da dama.
to na an kare kuma ai baki amsa kina kina kina kina kina kina baki matsala kenan ke kuma kike mishi miya mai kyau kake rage da ya ce ki mishi miya In yi saraka an yi kyauta an yi lai in yi komi sai yi.
da abin da kika yi da abin da kika yi laihinki a nan kurin ki matsa kayan miya don ki tara kudin adashi shine laihinki ki matsa mishi amma ne ki miya jagab ko miya isa kurin ko miya isa aka yi saura da balai barin ki kashe ya ga miki Sai ya bala. Ni ba zama a dashen ba.
Eh, assalamu alaikum Alaikum assalam.
na'am Malam akan al'auran da ta ɗa namiji eh nake so a ƙara mana bayani saboda galibinmu matasanmu suna sallah da kankanin riguna ne su bar su a waje.
to na gaya maka al'aura ta ɗan namiji daga cibiya zuwa gwai dole a rihe shi ke in ya bayyana kenan al'aura ta hoto kenan me ya ƙar- ƙarin bayanin wallahi ne kana su da misali ta kashin ana ga wata kashin ana kwana kuma kana wannan Tambaya ta biyu.
to
Eh, kama kuma azumin farilla eh sai mutum ya ci ya sha a mantuwa.
to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu zake wanda ke azumi ya ci gohe mun to annabi ya ce babu ramuwa baka fara kashin annabi hawadi wannan masu cewa farilla daban nafila daban ra'ayi ne ya saba zahirin nasan hadisi in dai da gaske mantuwa ce kai ka ci ko kashi annabi ya ce Allah ya ce daga shahada kai ko annabi ya ce babu ramuwa baka fara wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam Kama da sake zan kula sai.
أمنا. السلام عليكم نعم السلام عليكم كشر راديو كشر راديو wa abin da a takaice ganin cewa lamba da na bada tawa ce ba wani matsala ko da mun cire lokacin radiyo ya kare mutum yana iya kira ya tambaye shi insha Allah kuma ba dole ba zai ji a radiyo ba kana iya kira na daga baya a lambar da na bada ka tambaye tambaye ka insha Allah nan za mu tsaya ganin lokacin na radiyo ya zo karshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh